بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نادى شكرا دبو إيدا تريه إيدا تلاتين دي دي دا أشرين دا غوة فبواري شكرا تدبو بيو دا ترى wannan shine kaset na sittin da ɗaya daga cikin jirangiyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullu matattarar da ke bayanai dangane da alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda karatu ya kawo cewa na daga cikin abubuwan da addinin musulunci yake karfafar musulmi a kai shine tsarki amarin fitsari hakikanin al'amari al'amarin fitsari yana daga cikin abubuwan da babu shakka na jan azaba kabari mun ji wannan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma za mu ci gaba da jin waɗannan abubuwa a ainihin wato ciki da suka zo dangane da wanke fitsari lallai fitsari a wanke shi a tsabtace jiki a kuma suturce jiki daga ainihin wato ƙazantar shi kar ta ɗarsasu zuwa ga jika yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-imam al-bukhari yace annabi yace lisahibil qabri ga wannan mutum wanda ke kwance cikin kabari wato annabi ya magana game da mutumin da ke cikin kabari ya ce kana la yastatiru min baulihi shi wannan mutumin ya kasance baya suturtuwa daga ainihin wato fitsarin shi abinda wannan magana take nufi shine ishara zuwa ga hadisin da muka kwana akan shi a ran nan wannan yana daga cikin abubuwan da aka kira al-mu'allaqat wato hadisi ne imam al-bukhari da ya zo sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suwaye malaman da suka karantar da bukhari da shi da malaman shi a wannan hadisin bai ambace su ba amma kasantuwar ya ambace su a can baya kuma zai zo ya sake ambatar su a nan gaba dan haka nan kawai sai ya kawo gundarin maganar ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya hujja akan cewa abin da ya jawo wancan azaba kabari shine rashin suturtuwa daga fitsari walam yadhkur siwa baulin nasi Imam al-Bukhari yace amma fa a cikin wannan hadisi annabi bai ambaci wani fitsari da ke jan azaba ba sai fitsarin mutane ma'ana mahauci da ke yanka akuya ko tinkiya ko raƙuma ko saniya ko makamantan haka fitsarin na tartsatsa a jikin shi kuma ya je ya sallah wannan ba zai ja mishi azaba kabari ba domin waɗannan abubuwan sun halatta a ci naman su to fitsarinsu da kashinsu da yawunsu da majinarsu duk ba najasa ba ne innama an so a tsarkake ko a tsabtace jiki daga gare su amma ba najasa ba ne to abin da yake jan azaba kabarin shine najasa don haka ba najasa ba ne fitsarin mutum kawai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata sai dai kuma dabbobin da ba a cin naman su kamar jaki da kare da makamantansu su kuma fa su waɗannan kashinsu da fitsarinsu duk waɗannan al'amuran najasa ne ina fata an gane قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به أنس دم مالك الله يقارى مش يردايتي النبي سيرار أمين چن الله سبتا قريش يكسن إذا تبرز إذن يفتا لحاجته دومن بيان بقاتشي تبرز أي خروج الخروج إلى البراز كوكما الخروج للبراز فتا دومن biyan bukata ta tsuguno asalin wurin da ake tsugunawa ake kashi shine ake kira albaraz amma sai ya zama kalmar ta koma ta ɗauki wannan ainihin abin da ake zuwa ake yi a wurin ma'ana duk sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita domin biyan bukata ataituhu bima'in ni kuma sai in je mishi da ainihin ruwa fa yaghsilu bihi sai ya wanke wannan ainihin bukata da yayi to wannan buƙatar abin da Bukhari yake nufi shine ishara ce zuwa ga kashi ko fitsari ko to amma annan ya karkata zuwa ga maganar fitsari ne dan yana magana akan ghaslil bauli sai a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa dan yayi mai dan yayi tsarki da shi ya wanke fitsari da kuma ainihin tsuguno da yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا صلى الله عليه وآله وسلم sahabi abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara musu yarda shi lallai ane musu azaba waɗannan kaburbukan guda biyu wato waɗanda ke cikin kaburbukan kenan wa ma yu'azzabani fi kabirin ko da ike ba wani babban laifi ne ake musu azaba a kai ba to riwayar da muka yi a baya in ba kuma makana ya la yastatiru min al-bawli baya suturtuwa baya tsarkakuwa daga fitsari wannan shine mahallin shahid akan cewa lallai a wanke fitsari kenan domin rashin wanke fitsari zai ja azaba kabari domin bai ba to wannan kabira ce duk laifin da a nan duniya aka ce wanda ya shi za a yi mai bulala kaza ko za a yanke kaza ko za a yi mai ɗauri kaza ko za a ci tare shi kaza waɗannan na daga cikin hanyoyin da ake gane kabira duk abin da musulmi zai yi to laifin da ya ja wa musulmi ya yi sallah a nan duniya a ƙi karɓe domin mutumin da ya fi tsari da ya yi sallah da fitsari a jikin shi ai ba za a karɓi sallar ba wannan laifin babba ne laifin da ya ja wa musulmi a azabtar da shi a kabari wannan laifin babba ne da gudun najasa da kuma kyamatta arna su ne ba su tarbiyyanci 'ya'ya akan haka ba sai kaga arne ya tsaya ya tattale kafafuwan shi sai ya saki fitsari fitsarin sai ya dawo ya mishi sharshara ya jika jikin shi sannan kuma sai ya karkade a jikin farjinta ta share sai ta gaba to wannan arna kenan to amma mu musulmi fa ba haka al'amarin mu yake ba za mu zo za mu tattauna magana akan fitsari a tsaye nan gaba za ka ji cewa ya halatta amma abin da ake magana shine ya zama inda za annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ammal akharu shi kuwa ɗayan fa kana yamshi bin namimati yana yawo da guntsugulu ne shine annamimanci domin kalma annamimanci din menene larabci ce haɓaka harshen larabci shekara ɗari biyu ko ɗari uku kafin 1960 ma'ana qabla amil istiqlal yaya larabci yake a najeriya kafin 1960 yaya ake karatun yaya harshen hausa ya tasiri a cikin fulatanci ya tasiri cikin barbarci ya tasiri a nufanci ya tasiri a hausa da makamantan haka shine ya rubuta thesis babban babban littafi haka sannan da tsohon ma abubuwan za su sa ka rinka gane yadda harshen hausa ya yi tasiri wato harshen larabci ya tasiri a cikin hausa yanzu duk bahaushe in ka ce mai annamimanci ya gane in ka ce mai annamimi ya gane ko ta wurin ka yi gaba da ita kana ƙara gaba hadisanka na gulma suna ƙara yawa ina fata an gane shine ka zo da guda ɗaya sai ka faɗa a nan su ma sai su faɗa maka ko su ƙara maka riwaya a kan taka sai ka yi gaba shine sai a ce wane ya shi ba zai ji daɗi ba sai ka ɗauka sai ka kai wani guri ɗaukan shi ka kai wani gurin da kuma ɗauka daga wannan wurin ka ƙara gaba to shine ya mai da kai magulmaci annamimi don haka duk inda ambato ya ce wamra'atuhu hammalatal hatsabi da kuma matar shi wadda take yawo da ice me ake nufi da yawo da ice da larabci shine yawo da tsegumi da gulma da guntsugulu to sai ka duba a matsayinka na musulunta kuma wannan wuta da zai kama da ita ba wuta ce da ni kowa na kowa na za su iya gani ba wuta ce wadda cikin kabarin ne zai kama da wuta dan karka ce in ya kama da wuta za a kira yan kwana-kwana nan da nan su kashe wannan wutar babu yan kwana-kwanan da za su kashe don haka kowa ya iya da bakin shi kowa ya tsabtatu daga ainihin najasa kuma ta fitsari wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa azaba kabari gaskiya ce kuma azaba kabari za ta iya kaiwa ga musulmi domin wannan hadisin ingantacciyar magana faini sai ya tsaga ta bangare biyu na gaya mana riwayar nan ita ce ya karya bangarori guda biyu fagaraza fi kulli qabrin wahida sai ya soka kowane kwaya ɗaya cikin biyun akan kabari guda qalu ya rasulallahi yaya dalilinka akan kaza me yasa kai kaza ba kalubale bane neman ilimi bane ba neman ilimi ne ba kura bane abin da yasa sufaye da yan ɗariƙu suna cewa wanda di ya ce wa malamin shi lima to shi kenan wai yayi a san lima din ba za a faɗe ta ne da siffa ta kalubale ba ina muka gane haka saboda ga kalmar girmamawa da suka yi sai da suka ce ya manzon Allah me yasa ka aikata haka ashe ba kalma ce suka ce me yasa kai haka ba irin kalma ta kure a bugi tebur ai ihu domin ga kana yi ne sai ce kai kabari ne na ziyarta na mahaifiyata na ce zan yi mata addu'a shine Allah hana ni mata addu'a shine nake kuka akan wannan halin da ta samu kanta a ciki hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim yanzu sauka yana hauhawa yana sauka sai fashe da kuka ma'ana sai hawaye sai suka ce ya rasulallah wa anta kuma kai da kanka kai kace kukan mutuwa ba kyau kuma kake yi sai ce a hazihi rahmatun wannan tausayi babu komai saboda a cikin hadisin Ibrahim wanda za mu zo mu karanta yana ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idanuwa suna hawaye amma zuciya tana cike da yarda da Allah baki kuma ba zai faɗi komai ba sai abin da Allah bikin zuciya kuma saboda rashin da aka yi shi kuma baki fa to kada ya sake ya faɗi wani abu wanda zai fusatar da Allah siffar ahlus sunna kenan saboda haka sahabbai suka ce mishi me yasa yake kuka anan suka ce me yasa ya aikata haka dan haka ce ahlus sunna suke magana ba ina fata an gane domin abin da yake faruwa jama'a mu yanzu da muka zo muka ce muna da'awar salafiya a Najeriya matsalar da muka samu kanmu shine muna ta ƙoƙarin gyara ne tsakanin barnar mabarnata daga cikin kayaya za ka yi yarbewa zai sayar da ka juya da shi to wani ka zo gaban shehi haka ya kamata ka zama to wannan barna ce to da aka nuna cewa wannan barna ce sai kuma ba a nuna yaya ya kamata ka zama a gaban malami ba sai wasu suka fahimta ai ko malami ba a bakin komi yake ba dan haka dukkan su mabarnata ne shi yasa in ba ku manta ba lokacin da muka zo za mu kasar akan tasu'a da ashura me yasa tasu'a da ashura minti biyar za a yi bayani ai amma me yasa sai da muka yi kasar goma saboda bidiyo'in da bidiyo'in da yan shi'a suka kawo na yanka jiki da zanga-zanga da sa baƙaƙen kaya da tsine-tsine da cin zalin dabbobi wannan ba addini ba ne to dole ne mu bangaje wannan mu bangaje wannan to shi yasa waɗanda har yanzu ba su fahimci da'awanmu ba sai su ce su gidan to wane je ka kai kuma ka gyara shi kuma da ya je gyara sai ya yi gidan gaba ɗaya filasta fa sai ya ce ba za a yi ta ba to kai in ka zo ka ce to kai kayi kuskure kai ma kayi kuskure sai a ce to yanzu kowa bai iya ba ke dan haka da'awar salafiya a Najeriya ta zo ne ta gyara barnar da yan bid'a suka yi daga cikin yan al'ada waɗanda su ba ɗariƙa suke ba kuma ba sunna suke ba yan al'ada ake kiransu wato burbushin maguzawa barnata ne sannan da ahalin sunna da suka zo suka fara sunna suka ki tsayawa su koyi sunna keke da keke suka koma su kuma suka rinka zakewa a cikin su aka rinka samun hawarijawa kuma suna fitowa da aƙidoji na hawarijanci da sauransu sannan ba ɗayansu ba daidai ba ne batattu ne dukansu to in ka zo ka ce za ka yi gyara a kai sai a ce a'a to an kasa gane wane ne daidai a wurin shi duk an bar daidai din ne kamar ka ce one plus one ne simple answer ita ce me gyara ake so ai kuma gyaran nan da ake so ai kowa da gwargwadon irin barna da yayi ta guluwi ko gazawa ko ƙetar haddi lallai ne shi yasa ka ga kafiran duniya gaba ɗaya suka haɗa kai akan yakin annabi sallallahu alaihi wasallama yau duk yan sakamakon wannan gillin yau ya dan jefar da kalma kaza nan yau ya sara nan yau ya kaza nan saboda me saboda dukkansu gaba ɗaya kowa an zo an ce ana so ya gyara da gwargwadon irin barnar da ya yi kuma abin da yake jan wannan barnar shine na ɗaya sannan ya yi tukuru wajen yi ta karatu duk abin da ka zo kai sai ka bincika ka ga yaya abin yake su ɗan fodiyo kafin su kama da'awar salafiya babu hayaniya da shirme wanda ba su shiga ciki da ɗirkaniya ba da suka zo suka fara dan fodiyo ya ce sun ce mun rena malamansu sun ce mun ce kowa bai iya ba a iya usunna ma sai da ya fara faɗin haka har yana cewa ai in mun zo cin mutuncin jama'a ne Allah maɗaukakin sarki zai rama wa jama'a domin wanda ya cewa shi wanda ya ce ya yarda da da'awar shi kuma yadda zai taimaka wajen da'awar ta fahimtu kuma ta haɓaka shine mai shi da kanshi ya tsaya ya fahimce ta kyakkyawar fahimta shi yasa to da dama matasa da ke sauraron mu kasar kwade sai je ta faɗin surutai na ƙarya yana sharhi dan da muka zo muka ce ba daidai bane sai ce shi ma mun ce ba daidai yake ba kwaya ɗaya ya ji ya ci gaba da sharhi na je ina sallah a Maiduguri ya gani ina sallah ba takalmi sai ce a ya sai ce a sallah ba takalmi bid'a ne dan haka sai sa takalmin shi ya shiga masallaci su je hoshi waje sai ya yi alkafra sai ya shiga a sake je hoshi dole a haƙura sai ya yi an taɓa shi ce ya ji kasar ɗimal albani suna ne ba yadda za a yi sai ya yi ran amma ya ka iya hukunci a kanmu ba ka taɓa ganin mu ba kasar ƙwaya ɗaya ka ji ba da haka ake ba jama'a aikin ka fahimci wannan da'awar kana buƙatar ka natsu tukuna in ba haka ba kawai dan imani don wasu yanzu kawai sun tashi da imanin yana son sunna a da shi a'a ai ɗalibi baka da'awar kai ɗalibin mutum ne don kai ka ji shi a kasar in ba haka ba duka mu ɗaliban ɗaya rubuci ne ƙwarai da gaske jama'a gaba ɗayan tafsiran ɗahir bauchi gaba ɗayansu da ke kasar ko cd ko mene tun da wahala saboda tsabar son sardauna ahmadu bello sai ka ce kai ɗalibin a biyu ne Allah ya taimake mu wa ammal akharu yace fa kana yamshi bin namima gashi nan ko shine lima fa'alta hadha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi la'alla a hali irin wannan tana nuna me tana nuna tabbas ma'ana matukar wannan icen yana nan danye to azabar kuma za ta yi sauki gare su ku ji fa azabar za ta yi sauki mujahidan mislahu wannan ainihin ma da Imam al-Bukhari yace Ibn al-Musanna yace to Ibn al-Musanna malamin Bukhari ne to tunda ya ce wa qala ibn al-musanna me wannan yake nufi yana nufi malam ya kwararo wani hadisi sai kuma bukhari ya buƙaci wannan isnadin to in ya zo cikin wannan littafin ba zai ce haddasana ba sai ya ce qala ina fata an gane ya ce ya ji mujahid yana faɗi irin wannan hadisi cewa yastatiru min baulihi ina fata fil arabiya hatta faraga min baulihi fil masjidi babin da ke bayani akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar wato da annabi da mutane sahabbai kenan sun sai ci gaba da tallara fitsari to shine bukhari ya ce annabi ya bar wannan ba ƙauye har sai da ya gama fitsarin shi a cikin masallaci to menene bukhari yake so ya nuna gashi kuma ya ce mana fitsari na jasa ne a tsabtatu daga gare su ko sai ke aka danke shi za a fara dukan shi sai annabi ya ce ku kyale shi sai ko mutanen suka kyale shi yanzu annabi yana nufin a kyale shi na jasa a masallaci a'a a nan barna ce za ta haɗu guda biyu wannan barna ta najasar fitsari tallacin hadda su masu dukan shi to yanzu duro nawa za a wanke wannan najasar wannan dalilin yasa sai aka ce to a bashi wuri guda da ainihin najasar za ta faru to ya fi sauƙin ainihin ta faru a wannan wuri guda masjidi فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه أنس بن مالك الله يقرأ مش يردايتي للي النبي صلى الله عليه وسلم الله استبتا قريشي يا قوني بقوي ينافس فصبه عليه sai ya ainihin zuba ruwan akan wannan fitsarin to yanzu nan dalili ne akan annabi ya bar wannan balarabe ko da kuma ainihin sahabbai sun bar wannan balarabe har sai da ya kammala fitsarin shi a cikin masallaci to abin da ya sa bukhari ya kulla babin kenan sauran abin na jasa ne ko da yake an kyala wancan mutum ya wannan wata hikima ce to tunda an kyale shi yayi dalili ne akan cewa ba najasa bane a'a sai bukhari ya ce za a zuba ruwa akan wannan fitsari da aka yi a masallaci قال حدثنا أبو اليماني قال هريرة ياتي قام أعرابي فبال في المسجد wani bakauye ya miƙe sai ya yi fitsari a ainihin wato masallaci fatanawalahun nasu sai mutane suka yi kanshi irin waɗannan kalmomin baka iya fasa da'uhu ku rabu da shi wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in ku zuba ainihin guga guda na ruwa akan fitsarin nashi au zanuban min ma'in ko kuma guga guda na ruwa to me bambancin sajil da zano ku ɗibo guga guda ko bokiti guda na ruwa ku zuba fa inna ma bu'ithum muyassirina an aiko ku ne ku zama masu tausasawa masu sauki walam tub'asu mu'assirina ba a aiko ku ku zama masu tsanantawa ga ƙauye ne kowa ya san a ƙauye ku ana zaune a nan ko da limamin juma'a ne a can a zaune zaka iya koma can gefe guda ana kallon ka ka tsuguna kai fitsari to na biyu wannan mutum kuma asali ba musulmi bane hali na biyu da yake ciki na uku wannan mutum kuntatawa ba ina fata an gane قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بخاري كاو متن با ديكينا نبي أمك من تابت كم فرقو دمك كرن تاري واير موسى دين إسماعيل ita kuma waye ruwaito ta Anas to Imam Bukhari yake nuna maka hadisin guda ɗaya ne ya samo shi ta hanyar sahabbai guda biyu amma kuma hanyoyi uku sahabbai biyu daga ciki Anas da Abu Huraira Anas an ruwaito hadisin ta hanyoyi biyu hanya farko ita ce Musa dan Ismail daga ainihin Hammam daga Ishaq daga Anas hanya ta biyu ita ce abdan daga abdullahi daga yahaya dan sa'idu daga anas hanya ta uku fa ita ce abul yamani daga shu'aibu daga zuhuri daga ubaidullahi dan abdullahi dan utuba ta kare akan abu huraira wannan duk aiki ne na masu bincike a cikin harkar ilimin hadisi to irin wannan shine ake kira al-i'tibar ko at-tatabbu ka rinka bin isnadi keke da keke kana gano me bambancin wannan isnadin da wannan isnadin wannan isnadin da wannan isnadin sun sha bamban amma matanin ya yi ɗaya to babu hikimar ka maimaita matanin sai ka kawo isnadin kawai tunda saƙon ɗaya ne hukun fahimta jama'a Allah ya taimake mu babun yuhriqul ma'a alal bauli haka yazo a taku nuskar ko kuwa yuhriqul ma'a yuhriku ha'un ɗin an ɗaure ta ne? yuhairiku yuhairikul ma'a na ku yace yuhairiku ko? yuharikul ma'a ai wannan nuska ita ce photostar aka yi waɗanda ke da nuska muta gayira nake nufin wata nuska daban ita ce yuhriqul ma ko zai zuba ruwa yuhairiqul ma zai ɗan zuba ruwa ina fata an gane tasgirin magana ce kawai babin da ke bayani akan cewa idan fitsari ya zuba a ƙasa sai a zuba ruwa a kan shi abin da ake cewa jama'a ga tabarma nan ko ga yashi nan ko ƙasa nan sai aka yi fitsari a wurin fitsari najasa ce amma najasa ce wace iri ma'iya najasa ce ta ruwa ba irin kashi ba ne to ana nufin dukkan najasar da take ta ruwa ce idan aka samu ruwan da ya fita yawa aka zuba a kanta ƙasar wurin ta shanya ruwan da najasar to wurin ya tsarkaka ko kun fahimta amma in ya zama najasa ce wadda take gudaddaji kamar kashi malamai suka ce abu na farko ba ruwa ake zuba ba sai a gusar da ita sannan a wanke ta wankewar da ruwan ƙarshe da za a zuba na ɗaurayewa a share shi kamar yadda aka zuba shi wajen ɗanɗanan shi da kuma wajen yadda launin shi yake ma'anar wannan shi ne kashi ne nan sai ku sa ku kwashe sai ku zuba ruwa sai ku wanke misali ku sa tsintsiya sai ku wanke sai kuka gama wankewa fas amma sai kuka sansana wurin sai kuka ji da warin kashi ko to bai wanku ba har sai kun wanke wurin taɗai taɗai yadda zai daina warin na ɗaya kenan na biyu ruwan da za ku zo ku zuba yadda in kuka wanke ruwan za a share shi kamar yadda aka zuba shi ƙanshin shi bai canza ba launin shi bai canza ba amma in ya zama za ku rinka share ruwan yana da gudaddaji ko da gwargwajin kashi a jiki har yanzu wurin bai tsarkaka ba to haka duk wata najasa take amma in ta ruwa ce fa idan kuka zuba ta mamaye wannan najasar to shi kenan ƙasa ta shanye to amma nan siminti ne aka yi fitsari aka yi sai kuka kawo ruwa kuka zuba da kuka zuba ruwan sai ku kore wannan ruwan sai ku sake zuba wani ruwan sai kuka ji ruwan da kuka zuba na ƙarshe har yanzu akwai tashin zarnin fitsari tattare da wannan ruwan to har yanzu bai wanku ba sai kun zuba ruwa kun wanke shi kamar yadda kuka zubar da ruwa na fatar an gane na in aka sa omo yayi amma da sharaɗin abin da aka faɗi sanda kuka zuba ruwa na ƙarshe ruwan ɗauraya ya zama shi ruwan ɗaurayan ba shi da zarni ko warin wannan najasar dalili ne akan me kenan akan ya tsarkaka to amma zai zama kun zuba shi kun wanke sai ya zama wurin ya koma kuma yana ƙanshin wannan omo ya tsarkaka daga najasar sai dai kuma shi ruwan yanzu da kuka wanke shi yana ƙanshin omo to yana nuna wurin ya tsarkaku a tsarkaka ta mai ta ibada to ya rage tsarkaka ta shari'a ya tsarkaku ya tsarkaku domin omo abu ne mai tsarki ma'ana yanzu in sallah ta kama sai na zo zan yi sallah a wannan wuri da aka kashi a ɗazu amma an wanke wurin taɗai taɗai da omo sai na aje goshina a wurin sai ban ji warin kashi ba sai na ji ƙanshin omo wurin ya tsarkaka ya tsarkaka domin da a ce wannan kashin da ragowar shi sai na rinka jin tasowar shi a tsakankanin ƙanshin oma ko ba haka ba ne haka abin yake Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine yace yuhriqul ma'a alal bauli ko yuhriqul ma'a alal bauli babin da ke bayani akan za a zuba ruwa akan fitsari in aka yi shi قال حدثنا خالد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سميت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائبة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه جماعة الناس duk da ba aji ne na ilimin hadisi ba aji ne ko majalisi ne na karatun hadisi ina son ku rinka tsayawa kuna ɗan nazarin isnadojin nan ku ɗan rinka gane bambancin su in Allah ya azurta ka da ilimin hadisi wata ran ka je kana bincikar malaman nan dan ka gane ina Bukhari ya biya karɓo hadisan nan wani hadisin misali ya tafi Maiduguri ya karɓo shi sai tambayi wannan malamin ala gafarta malam wannan hadisin da ka karantar da ni bayan kai ina kake tsammanin zan samu wannan hadisin sai ce maka zaka samu a akwa ibam kaga daga arewa maso gabas zuwa kudu maso kudu south south kenan to me yasa ne maka misalin akwa ibom kafin ka kai akwa ibom sai ka tsallaka naija delta ko to yanzu kuma naija delta tsallaka ta karamin aiki ne to haka su bukhari suka rinka wuce wannan bala'i za a ce za ka je amma za ka je mawara an nahar ne za ka je biladul kaukazu ma'ana sai ka tsallake waɗannan duwatsu masu wuta in ka je za ka tsallake sai a ce yau kwana uku dutsen na aman wuta sai ka zauna wata shida kana jiran dutsen sai ya daina aman wuta tukuna za ka wuce ne ka je mai yiwuwa kana zuwa a ce malamin kuma ya rasu ko kuma malamin ya ce gaskiya ba wannan hadisin nake da shi ba wani ne nake da shi duk ba tabbas zan ba waya akai ba ba email akai ba babu babu kwamfuta ba telefon a lokacin yasa waɗannan su imamul bukhari jama'a muna da wasu darussa waɗanda sai lokaci ya yi za mu zo muna tarihinsu irinsu misali a ce al-bukhari wa kitabuhu sahih ibn al-jarud wa kitabuhu al-muntaka al-iraqi wa alfiyatuhu ma'ana malam wani kama a ce abubakar gumi da littafin shi raddul abhan abin da wannan lacce take so ta fito shine waye abubakar gobe yaushe aka haife shi ina ya karatu wacce ɗauki ba daɗi yayi sannan yaya ya biya rubuta wannan littafi saboda wato in an gwada shi bai san wazanin shi kilo nawa ne tsakanin shi da wani ba yana jin ana cewa imam bukhari yana tara ɗalibai dubu biyu yana karantarwa shi kuma sai ya ji an ce yana tara dubu biyar sai ya ɗauki kanshi to ai ya fi bukhari kenan amma waɗanne iri yake tarawa waɗanne iri bukhari ke tarawa me bukhari ke karantarwa shi kuma me yake karantarwa saboda haka akwai buƙatar a yi tarihin malamai mutane su san suwaye malamai tukuna ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu gashi ya ce al'imamu khalid shi ya bashi wannan hadisin da ya karɓo daga sulaimanu sulaimanu daga yahaya ɗan sa'id yahaya ya ce ya ji malamin shi anas ɗan malik ya ce ja'a arabiyun wani ba ƙauye ya zo wannan kalmar asalin ma'anarta kenan a arabi ba ƙauye inna ma saboda me saboda an san cewa balarabe ne sai bahaushe in ya zo sai ce wani balaraban ƙauye ya zo amma bahaushe ba ƙauye shi ma ya sunan shi a arabi na fata an gane a arabi mutumin ƙauye Allah ma da kanshi ya kira su haka al'arabu to kalmar abin da yake faruwa jama'a galibi ko anan kaji wani ya ce ai wani ba ƙauye ne to shi yana da awashi ɗan birni ne in gaji kuma wani ya ce ai wani ɗan bariki ne to shi kuma fa ɗan ƙauye ne to sa'anas ƴan bariki ne su ne ƴan madina ai su ne ausu da khazraju dan haka yace wani ba ƙauye ya zo sai ya fitsari a wani yanki na masallaci fazajarahun nasu sai mutane suka yi mai tsawa fanahahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su daga yi mishi tsawar wato su kyale shi dan barna ta riga ta fara to a batta a ga idda za ta ci ta cinye a wannan wurin falamma qada bawlahu yayin da ya ainihin gama fitsarin shi amara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi dhanubin min ma'in sai manzo Allah ya sa aka kawo guga guda na ruwa fa uhriqa alaihi sai aka zuba akan wannan ainihin abin nan akan wannan fitsari din ina fata an gane wannan kalmar tana daga cikin wuraren da naji a ƙasar Hausa ana kuskuren fassara tan an zo karatun bulogul maram sai a ce fa uhriqa alaihi wai sai annabi yasa aka kona wurin to ai ba ba ha karami bane ha babba ce haraka yahriqu al haraka konawa konewa ya kona amma uhriqa uhriqa afwan uhriqa shine an kona amma ahraqa shine ya zubar ihraqud dam zubar da jini to abin da aka ce nan fa uhriqa sai aka zuba ruwan alaihi akan shi fitsarin yasa jama'a dole ne a koyi matakin farko a cikin ilimin larabci shine me koyan makharijal huruf ka bambance tsakanin ha saɓe da ha babba da ha saɓan mai ruwa da jin saɓe ka bambance tsakanin zal da za'un da me da zayun duk ka bambance tsakanin ainihin waɗannan don haka lallai ne malaman islamiyya ku daina gaggawa shi yasa malaman da kudama uku salaf suke kiran malami ai mai ba da karatu ma'ana zai zaunar da ɗalibi ne ɗalibin ya rinka kallon bakin shi sai a ce dubi yadda nake faɗe sai an tabbatar ka faɗa daidai gashi nan wani doktor Ayman yana yi a cikin tashar Iqra al-Fadaiya kullun da safe ka saurara wani profesa ne akan harshen kira'a za a tara samari ne haka ana yin alkira'atun namozajiyya ne haka ya kamata a karantar sai ka zaunar da ɗalibai kai malami sai ka sa ɗalibai shida ɗalibai uku to amma abin da yake faruwa yanzu za karantar da kira'a sai ɗalibai hamsin su zo ɗalibai hamsin sun yi yawa don so ake su matso kusa da kai su rinka kallon yaya bakinka ke hawa da sauka ina labbanka ke lankwasawa ina ne bai lankwasawa sannan Abdullahi dan Mas'udin yana cewa in ka zo karatun Alƙur'ani la yakun hammuka akhirar sura kaka rinka kokarin to yanzu malam saura izu nawa in sauka saura izu a'a yace duk wannan alama ce ta cewa ba daidai mutum yake ba abin da ake nema shine in ka zo koyon ilimi ka rinka bi sannu sannu abin da ake so itqan iyawa da kyau domin dalilin da yasa Allah ya samu ibada kenan tabarakallazi biyadihi almulku وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا كيكاوان أيكي الله يكيس أما كاسو كالقرآن ما بك إيه كراتون فاتحة با sai ga alaran ma ya zo yana karatu hail maghribi alayhi wa nami wannan ba karatu yake ba saban Allah yake yi kamata ya kama shi a koma da shi ya fara alo an baki wawzal tas kuma bai halatta a bashi wata daraja ta cewa wai hafizi ba ne me ya haddace wannan makharijal huruf ka duba idan bai rabe ko ba nufe ko in ya muri a cikin hausawa in ya zo ya hausa ba daidai ba hausawa suna yafe mishi su karba ko sun fahimta sai sun mai mita a ce kai dai bagwari ne shekarar ka nawa yau a zariyar nan har yanzu baka iya hausa ba abin da fa kake wa qur'ani kenan sanda kake cewa gairin magarubi alaihi wala ralin amin irin wannan yarabanci da rabe zai zo ya hausa a ciki ka ki karbe haka fa kake wa magana Allah kuma kai sai ka ce tunda kai musulmi ne Allah ya karba shi ma raban ai musulmi ne me yasa ba za ka karba ba ya kamata ku gane jama'a lallai ne a iya gyara haruffa daidai lallai ne a iya faɗin haruffa daidai yanzu ka dubi 'yan boko sun kai matuƙa waɗanda boko wai boko a abuja da kaduna fa ba sai wa 'ya'yansu hausa ko yarbanci ko inyamuranci wai saboda in kai bahaushe ne kane wa ɗanka hausa ko berabe ne kane wa ɗanka yarbanci ko inyamuri ne kane wa ɗanka wai in ya zo turanci ba zai iya fitar da haruffan turanci da kyau ba saboda akwai haɗari game da harshen uwa don haka sai a share mai harshen ya zama baya jin hausa bai jin yarabanci bai jin yamuranci don mai dan ya iya turanci da kyau ya kamata jama'a mu baiwa harshen larabci muhimmanci malaman islamiyya kuma akwai aiki a kanku in kuna karantar da yara lallai ne a tsaya a tabbatar sun iya waɗannan haruffa daidai duk wannan gaggawa a daina ai ana kokarin ai marmaza a sauke a'a wani bai iya sosai ba sai a ce to ka bari har kai ka iya ba komai na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji wannan hadisi wanda aka fi sanin shi da hadisin baƙauye ko hadisin arabi wannan hadisi za mu zo mu same shi a can gaba insha Allahu ta'ala a lamba ta dubu biyar da ɗari shida da saba'in da bakwai lamba ta dubu biyar da ɗari shida da saba'in da tara afwan da kuma lamba ta dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da bakwai amma kafin nan ina so in ɗan takaita mana wasu bayanai da wani babban malami ainihin wato ya yi dangane da wannan hadisi wani malami ne profesa ne na ilimin hadisi a jami'ar ainihin da aka fi sani da jami'atul imam muhammad ibn Saud islamiyya da ke riyadh a ƙasar saudiya kun ga littafin ya sa mishi hadisu baulil arabi fil masjid hadisin fitsarin ba ƙauye a masallaci wa kafatun wa ta'ammulatun abubuwan da ya kamata a yi tsokaci da kuma abubuwan da ya kamata a lura da su a cikin wannan hadisi wannan littafin yana da kyau ku same shi amma kawai ina so ne in dan tattaɓo muku abubuwan da malamin ya tattauna game da hadisin ga su daga cikin abubuwan ya kawo ainihin hadisin da cikakkiyar riwayar shi yawa a cikin tsari na ilimin hadisi wane da wane sun ruwaito hadisi sai ka lura wane ne ya ruwaito lafazi mafi fa'idantarwa sai ka kawo lafazin da za ku ji ya kawo a nan ba shi ne lafazin da muka karanta ba lafazin muslim ne domin bukhari da muslim da ahmad da abu dauda duk sun ruwaito wannan hadisi amma da ya tashi sai ya ce قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس السحنفي الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك وهو أم إسحاق قال كنجي إمام مسلم كما حنير دي ساموانا حديث حنير أنس تي amma kuma wata hanya daban wadda ba ita ce Bukhari ya kawo dukkan waɗancan hanyoyi da muka faɗi ba an fahimci wannan da kyau ko ya ce Anas dan Malik yace bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama id ja'ahu a'rabi muna zaune a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutumin ƙauye ya zo faqama sai ya tsayu bi baul yabulu fil masjid ya tsaya yana fitsari a cikin masallaci faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallama sai sahabban manzon Allah suka ce ma ma bari bari bari shine zajara hucen da aka ce bari bari suka ta mishi tsawa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yace sai manzo Allah yace la tuzrimuhu kar ku tsangwame shi kar ku yi mishi tsawa da uhu ku bar shi wa tarakuhu hatta bala sai suka kyale shi har sai da ya gama fitsari Anas yace summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da'ahu to daga nan sai ko manzon Allah ya kira shi fa qala lahu sai manzon Allah ya ce da shi inna hadhihi almasajida kaga waɗannan masallatai da ka gani na musulmi la tasluhu li shay'in min hadhal bauli ba su dace da irin wannan fitsari ba ba wannan fitsari ya kamata a yi ba walal qazar haka duk kazanta bata dace a yi ta a masallaci ba inna ma hiya li dhikrillahi azza wa jalla su masallatai dan ambatan Allah ne mai buwa da ɗaukaka salati da sallah wa qira'atil qur'ani da karatun qur'ani aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai ruwa yace ko kuma dai kamar yadda lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi qala anas anas yace fa amara rajulan min alqaumi sai manzon Allah ya sa wani mutum daga cikin jama'a faja'a bidalwin ya zo da guga min ma'in na ruwa fashannahu alaihi sai ya zuba akan wannan fitsarin yanzu kuka dubi wannan riwayar ta zo da abubuwan da waccan bata zo da shi ba ko sai malamin ya ce rawahu shekhani bukhari da muslim suka ruwaito shi wallafzu li muslim lafazin na muslim haka ake yi wato wane da wane sun ruwaito amma lafazin wane takaitacce ne to bari mu ɗauko lafazin wane ko da ike wane ɗin shi ke ƙasa da wancan amma ya zo domin mukarana tsakanin sahihul bukhari da muslim ita ce duk abin da yake da wahalar a gano shi bukhari yake fifitawa duk abin da yake da sauƙin ganowa shi kuma muslim shi yake ba da fifiko don haka sahihul bukhari ya fi muslim inganci amma ya fi muslim wahala sahihul muslim bai kai bukhari inganci ba amma ya fi muslim ya fi bukhari sauƙi wannan shi ne tsarinsu na fata an gane to mala ya ce alwaqafatul ula tsokaci na farko akan wannan hadisi takhrijul hadis suwaye suka fitar da hadisin ya kawo bukhari ya ruwaito shi a wurare biyar muslim ya ruwaito shi a wurare biyu tirmidhi ya ruwaito shi a wuri guda abu dauda ya ruwaito shi a wurare biyu nasa'i ya ruwaito a wurare biyu ibnu maja a wuri daya ya kawo imamu ahmad ya ruwaito shi a wurare wajen guda takwas musnadul imami ahmad kenan ko sai mun zo karatun nailul autar da za mu karasa magana akan imamu ahmad za ku ji bayani dangane da aikin imamu ahmad akan musnad din to duk waɗannan suna daga cikin ayyukan da nake cewa ya kamata a rinka samu lokaci zuwa lokaci ane wa ɗaliban ilimi lacca da bayani akai malam wana da tarihin rubuta littafin shi saboda a gane aikin da waɗannan mutanen suka yi ina fata an gane to sai kuma yace alwaqfatu thaniya tsokaci na biyu ma'a mufradatil hadith kalmomin hadisin da ana sai amfani da su ya ɗauko kalmar al'arabi me asalin kalmar al'arabi ya bayanin ta tun daga tumbukowarta a harshen larabci da yadda aka gina ta kuma su wane ne ake cewa al'arabi sannan ya zo ya ce kalmar mah mah ɗin nan kalmar mah mecece ita menene li'irabinta a harshen larabci suka ce ismu fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab ismi ne na fi'ilu amr ba fi'ilu amr ne irin wanda ka sani na izhab amma ismi ne na fi'ilu amr to amma kuma da ike suna ne wanda ya cuɗanyu da fi'ili don haka yana iya ɗaukar siffa ta fi'ili ita ce me ɗauri jazma suna a larabci ai baya ɗaukan jazma amma da yake wannan ismu fi'il amrin ne to sai zama mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab shine ma ai ukfuf bari annabi ya yi amfani da wannan kalmar a cikin hadisin ahmad da mu'azu dan jabal ya je kasar sham ya ga ana rusunawa manya ana durƙusa gaida manya da ya dawo sai ga su ba su da babban da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam suna haɗuwa a hanya kafin ya shiga gari sai ya tsuguna kafin manzo Allah ya ce sai ya ce mishi ma me ma'anan ma ukfuf bari wannan abin sai ce ai na je na ga manyan kasar Sham ne ane musu haka na ga mu kuma kai ne babban mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a haka ba daidai bane da zan ce wani ya wani sujuda da mata aure na ce wa mijinta kenan wannan durƙuso a matsayin menene kenan sujuda ce amma nau'in sujuda ce ta gaisuwa na haka malamai suka ce babu bambanci tsakanin wanda ka durƙusawa da wanda kai wa sujuda rulus irin ta sallah duk ɗaya ne idan kun fahimci wannan to ita kalmar kalma ce ta zajar ana faɗin kalman dai don a hana ka a ce bari bari daina sai a ce ma an fahimci wannan da kyau ko yawwa kuma wani lokacin suna kawo ta da ba ce ba ba ma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ba ba da aka kawo sadakar dabino hasan ya dauka sai jirub sai sa a baki sai manzo Allah ya ce ba ba bari bari ka san cewa mu ba ma cin sadaka kaza kaza kaza to ana iya cewa ma ana iya cewa ma ma ana iya cewa ba ba ana iya cewa bahim ba ana iya cewa mahim ma duk ana iya faɗin haka a harshen larabci na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sannan kuma ya kawo ma'anar la tuzrimu hudin nan sannan me yake nufi da addalu me yake nufi da azzanu di ya kawo me yake nufi da fatanawala hunnasu di ya kawo sannan me yake nufi da hariku me yake nufi da kuma subbu me yake nufi da ainihin fashannahu alaihi da kuma sajlan wannan su ake kira gharibul hadis jama'a in ka karanta hadisi yana da wasu kalmomi da ba a saba ji ba to za ka yi binciken su to akwai malaman hadisi jama'a waɗanda su malamai ne na hadisi amma suna ba da muhimmanci game da harshen larabci su kuma da suka zauna sai suka ce to a matsayin su da suke cin tudu biyu kun san za ka ga soja likita soja limami soja ɗan jarida in ya shiga cikin 'yan jaridun gari shi ɗan jarida ne in ya shiga cikin likitocin gari shi likita ne in ya dawo bariki kuma fa shi soja ne to akwai malaman hadisi yan larabci malaman hadisi yan fiqihu irin su imam malik malaman hadisi ne yan fiqihu ko kun fahimta jama'a to malaman hadisi waɗanda suke ba da muhimmanci game da larabci sai suka bi duk kalmomin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi waɗanda suke ganin jama'a ba za su gane me ake nufi ba sai suka bincike su ne suke rubuta littafi gharibul hadis wato dictionary ne na hadisi malamai sun yi da yawa al-imam al-harawi ya rubuta ibn qutayba ya rubuta zamakhshar ya rubuta kai manya manyan malamai dai sun yi aiki shine aka samu wani malami ya zo ya an-nihayatu fi gharib al-hadith yace to duk gaba ɗaya ga kutal an gama daga nan amma ina ilimi ba haka bane bayan shekara 800 ko 100 nawa da wannan aiki nashi sai wani ya taso yace istidrakun nihaya ga abubuwan da bai kawo su ba shi ma ilimi ai gaskiya ne jama'a alwaqfatu salisa tsokaci da uku majalisun nabi sallallahu alaihi wa sallama ma ashabihi fil masjid yaya majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da sahabbai a masallaci ya kawo cewa na farko majalisi ne a natsa ake zaune ba zama ake irin na marasa kan gado ba shi yasa zaman akwai control in annabi ya ce ayi kaza sai ayi in ya ce a bar kaza sai a bari shine abdullahi dan umar ya ce idan ka zo ka same mu sai ka gan mu mun yi shiru a gaban shi saboda me saboda da muna yawan tambaya rannan sai ce mana in kuka ji na yi shiru kuma ku yi shiru abin da ya hallaka mutanen da shine yawan tambaya kuma a faɗa musu su saba don haka ku yi shiru in ne shiru ya ce sai mu shiru kamar an ɗora mana tsuntsaye a ka in aka ɗora tsuntsu a kanka aka ce in kai motsi zai tashi za ka natsu ko ba za ka natsu ba anas kuma ya ce idan muka yi shirin nan ba daman mu tambaya to sai mu yi sha'awar Allah ya kawo ba ƙauye amma mai kan gado sai da ya faɗi haka ba ƙauye mai kan gado ya tambaya don wani ba ƙauye in ya zo shirme zai yi sai ce to muna sha'awar ba ƙauye ya zo mai kan gado shi bai da regulation ƙauyawa in suka zo su za su yi duk tambayar da za su yi annabi baya hana su amma su waɗannan da ake zaune da su 'yan birni ɗaliban ilimi fa an hana su tambaya ana nan sai wani ba ƙauye ya zo ana cikin karatu kawai sai ce mata sa'a yaushe ne tashin duniya ana nan wata ran sai wani ba ƙauye ya taho yana shigowa shi kuma sai ya shigo da raƙumin shi cikin masallaci ya zo ya samu wuri kawai ya kwantar da raƙumin shi yana zuwa ya ce barkan ku da asuba barka barka lafiya lafiya ya samu wuri ya zauna ya ce cikin kuwa ne ne muhammadu aka ce farin mutumin nan da ke kashin gide ya ce kai ɗin nan kai ne ɗan abdulmutallib ya ce na amsa maka ni ne ya ce to na zo zan maka tambaya ne amma fa babu sassauci a cikin tambayar ta don haka kuma ka ji haushi na ka ji kan da garki za ka yi tambaya ba daɗi kuma ka ce ka a ji haushinka annabi ya ce to bismillah ina jinka ya ce to me wa'azinka ya je ya ce kai ka turo shi mana wa'azi kuma ya ce ka ce Allah ɗaya ne shi za a bauta ka a haɗa da wani gaskiya ne annabi ya ce gaskiya ne ya ce mu yi sallah gaskiya ne ya ce eh ya ce ayi azumi ya ce ayi zakka ya ce ayi kaza gaskiya ne annabi ya ce gaskiya ne sai ya ce to dama mu mun yadda da wa'azin amma shakka ce ta hau mu shine aka turo ni in nazo na tabbatar to in baka tabbacin cewa duk ƙauyen mun musulunta ni kuma suna na dimamu dan sa'alaba dan uwan su halimatu sa'adiya inda ka sha nono kun ga ashe ma wannan kawunan annabi ne ko to shine ya koma ya je ba da labari annan haka ake son kai da kake mu'amala da jama'a ka iya sanin yadda mutane suka taho wani zai taho a ƙauyensu a firgice ake irin suwa irin su abu zarri abu zarri mutane ne ƙabilu ne mafaɗata kullum a tsaitsaye suke to don haka duk inda ka gansu hajaran majaran za ka gansu kullum a shirin faɗa suke to in ya zo maka sai ka natsu shi ba faɗan ya zo da kai ba amma siffar ta riga ta zama lazima gare su domin aka ce gwargwadon inda kake zama yana haifan maka da ɗabi'a gwargwadon dabbar da kake mu'amala da ita tana haifan maka da ɗabi'a dubi turawa da suke yawan cin alade turawa suna da sauƙin kishi ba ture bai damu ba in ya zo ganka da yashi in ta ce hi dad this is my friend ya ce barka baba wannan abokina ne sai ce you are welcome sai baka hannu kawai shi kenan sai ta shigar da shi ɗaki sai su kwana da safe ya zo kuma kan tebur sai a shati da kwai da hadda ka kwana da yashi kuma bai san daga inda kake ba cin naman alade ya sallabe musu ya kwace musu me kishi ba su da kishi larabawa da ke kiwon raƙuma kuma raƙumi muguwar dabba ce su kuma sai kaga larabawan ƙauye ba su da tausayi ba su da kaza ba su da kaza saboda ɗabi'antuwa da waɗannan irin ɗabi'u to ire-iren waɗannan abubuwan zama da su yana haifar da wannan to abin da ake nufi kai mai da'awa ya kamata ka nazarci yadda mutane suke yanzu jama'a ku dubi yadda annabi yake zaune da sahabbai a cikin natsuwa to kuma ku dubi wani ya shigo da raƙumi cikin wannan jama'ar ma'ana dubi yanzu yadda muke zaune sai wani ya to da jancan ɗin shi ma'ana mai yiwa ma yana ta distajin yana ta ɗigar da injin oil ya shigo ya ce nan zai kafe shi sai ka dubi wannan daga ina yake ba mahaukaci ba ne ko kun fahimta daga ƙauye yake to ba matsala ko kun fahimta an je ana ta wa'azi maguza suna ta karban addinin musulunci sai wani bafulatan ya lallabo ce modibbo ina hukuncin yawo da kare kaga a nan ba za ka ce kai da Allah ana magana masu musulunta kana magana kare a'a a cikin wa'azin ne ya jiyo mai wa'azin yana cewa in mutum yana da kare kullum za a yanke mai lada daidai da uhudu tun haka shi yanzu abin da ya taho da shi shine ina hukunci yawo da kare shi yana da shanu yana yawo da kare don haka yanzu kaga a nan sai ka ba shi hankalinka daidai da gwargwadon abin da ya kawo shi don haka a nan sai da malam ya zauna ya tattauna yaya majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake majalisi ne ake zauna a natse amma in wani abu ya faru na rashin natsuwa to duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni nan shi ake bi yanzu a nan da suka fara mishi tsawa inda a ce babu kan gado a majalisin da san da suka fara dukan shi za a ce manzo Allah yazo zai fitsari ka ce mu kyale shi bari mu daka shi amma tun da yace ku kyale shi sai suka kyale shi yana nuna majalisin akwai me akwai natsuwa to haka ake bukata sa'an nan sai kuma malam ya ci gaba wato ya yi sharhohi masu yawa kuna bukatar ku samu wannan littafin ne dan yana ɗibowa daga manya-manyan malamai irin su nawawi sannan ya ce alwaqafatu rabi'a tsokaci na hudu ahkamun fiqhiyya fil hadith hukunce hukuncen fiqh a cikin hadisin sai ce al mabhasul awwal mas'alar farko da zai tattauna al masjid wa ahkamuhu masallaci a musulunci da hukuma hukunce hukuncen masallaci ya tattauna me ake nufi da al masjidu me ake nufi da masallaci kun san mu a nan ƙasa Hausa masallaci sai muka bashi sunan nashi na lugha wurin yin sallah don haka mafiyancin masallatanmu ko wurin fitsari babu saboda menene masallaci amma yanzu idan bacci ya kama mu a masallacin nan muka ce za mu kwana su malam musa ba su yi mana wurin bacci ba saboda me masallaci kawai shine me wurin sallah to in bacci ya kama ka ina za ka yi ana zaune ana karatu in wani yunwa ta kama shi yanzu akwai restaurant a masallacin nan babu in ciwon ka ya kama ka ina ne dispenser babu ba likita ba nas a to rigar ka ce yanzu nan ka zo wucewa ɗaya sai kusa ta ja sai ka zo ka zauna embaras haka da yagaggen riga ya kamata kana fita sai ka samu wani shago ana sai da riguna sai ka je ka siya ko akwai wani tela duk waɗannan na daga abubuwan da suka kasantar da masallaci to amma mu kawai hausawa da muka ɗauka shine mai masallaci shine wurin sallah da haka fitsari ma babu wurin shi a to ka zo ka gama ta da ya kama kaya Allahu akbar sai ka tuna kana da janaba sannan daga ina kake daga kwarbai to daga nan zuwa kwarbai kilomita nawa ne minti nawa ne zai kai ka sai ka je can kayo abin a'a ka taho an gama ta da sallah kenan sai ka ji cikin ka ya hargitse kana jin kashi sai a ce sai ka koma dogarawa ce anguwarku kun ga duk waɗannan abubuwan jama'a shi yasa waɗanda suka kware game da harkar programming na kwamfuta an aka zo yin windows na kwamfuta sai an nemo kowaɗanne irin mutane a duniya za a nemo injiniyoyi a nemo 'yan siyasa a nemo likitoci a nemo leburori saboda kowa zai yi amfani da kwamfuta sai a ce kai inda kana neman sauki a kwamfuta mai kake so kai sai ce ga yadda zai ai shi yasa ba a cewa window windows ake cewa dole sai ka ƙara s in baka ƙara s ba yana nuna dama ba harka kake ba domin me wai wunduna ne na kowa ya leko ya san yadda zai biya bukatar shi don haka accountant ga irin program ɗin shi injiniya ga irin nashi medical doctor pharmacy kowa da irin nashi kamata yake nan in za a yi masallaci sai a yi nazari samari ku zo mata ku zo ‘yan mata ku zo suwana suwana a yi nazarin yaya kowa zai ci moriyar masallaci sai a masallacin sai biya wa kowa bukata amma yanzu in ka je sai ka samu masallaci misali da an ɗan zuzzuba 'yan kuttu na mai na kakin majina a zubar ko me yasa saboda tsofaffi ne a masallacin to gaskiya ne to yanzu an daina aje wannan abun saboda me saboda ana ganin yanzu babu tsofaffi a masallacin waye ce babu tsofaffi akwai kenan to sai kaga an duk masallatai yanzu an sa me an sa fanka to wani kuma fanka ta wurwura akan shi sai mura to kamata ya sai aje mafici fankar saitin kanshi sai kashe ta shi mafici ne yake mishi na fata an gane to shine malam yake cewa yaya masallaci yake tukuna a musulunci ya tattauna akan ainihin wannan ya kawo makanatul masjidi darajar masallaci a musulunci yana yana ɗibo ayoyi da hadisai fa jama'a sannan ya kawo min waza'ifil masjidi daga cikin amfani na masallaci yace akwai iqamatu salawatul mafruḍa yin sallar farilla a zahar la'asar magariba isha da sauran sallar juma'a ko sannan sai kuma yace al-i'tikafu fihi yin itikafi a cikin masallaci ake yi sannan sai me khutbatul juma'a hudubar juma'a da sallar juma'a din sannan tahiyatul masjidi yin gaisuwar masallaci sannan hifzul qur'ani wa tahfizuhu in kana hadda qur'ani ka zo ka zauna a masallaci kai ta yi sannan ka tara ɗalibai kana haddatar da su alqur'ani duk wannan na daga cikin ayyukan ainihin masallaci sa'an nan malamin ya ci gaba ya ce ta'allumul ilmi wa ta'alimihi koyar da ilimi da kuma koyan ilimi duk wannan ana yi a cikin masallaci sannan sai ya ce almasjidu darul lil qada'i wal fatwa masallaci kuma kotu ce za mu zo kitabul masajid a cikin sahihul bukhari za ku ji inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaman yin shari'a a cikin masallaci har a yi haddi a yi wa wani bulala sannan masallaci wuri ne da malami zai zauna ana cewa algafata malam ina hukuncin kaza malam yana bada amsa a kai duk wannan yana daga cikin ayyuka da amfanin masallaci sa'an nan kuma sai malam ya ce almasjidu ma'awa lil muhtajina idan kana da bukata baka yi cefa ne ba la'asar ta yi sakaliya sai ka tawo wurin liman an yi sallar la'asar ala gafata malam yau fa ban yi cefa ne ba ala gafata malam ba ni da wurin kwana ala gafata malam ni bako ne daga ina daga gongola duk wannan masallaci ma'awa ce lil muhtajina wa sakanun lil ghuraba nan ne wurin kwanan baki ina fata an gane ana faɗin menene waza'if na masallaci ka bar barnar da mutane suka biyo da ita wannan barna ce daga baya kuma za ta gushe kowa ya rayu shekara talatin a nan ƙasar ma ai ya san masallaci yana aiki irin wannan in ka zo baka samu wurin kwana ba sai kai tafiya ka masallaci sai ka kwanta to daga baya ne 'yan duniya suka shigo cikin harkar sai wani ya kunso kayan shi kamar daga sakkwata yake nan ka daga ina yake a daga anguwar kwari kaza yake amma sai zo ce muku algafata malam ni daga sakkwata nake kaza kaza na zo an ce kuma dan uwana ya tafi cirani wuri kaza in ya kwana kafin gari ya waye ya kwance muku fanka to wannan barna ce ta zo daga baya amma asali masallaci duk wanda ya shiga kuncin rayuwa sai to masallaci akwai hadisin Aliyu za mu karanta nan suka samu sabanin fahimta da Fatima bai tafi gidan hotel ba bai tafi club ba bai tafi wurin yan duniya ba a ziga shi a ce ai ni ne sai na tasa ta kafin in fito sai taho ina al masjid ina fata an gane wannan kenan sa'an nan sai kuma ya sake na'am za mu zo kan matsalar tukuna ina zuwa almasjid wato wancan da aka ce ai wani sahabi ne hadisin shi ya zo cikin sunan abi dawud da isnadi sahihi la'asar ta yi bai ce fa ne bai zo ce ya manzon Allah ban yi ce fa ne ba gidana ashahid ina ya taho sallaci wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce kai baka da komi ne a gidanka sai ya ce yana da buzu da yake shimfiɗa yana kwanciya shi da matar shi yana da matashin kai yana da salka ma'ana akwai randa da tsohuwar katifa shi ne kawai in Allah ya ce aje a kawo su aka je aka kwaso aka kawo don ka san manzo Allah shi ne ya kafa better life manzo Allah shi ne different poverty alleviation poverty eradication duk manzo Allah shi ya kawo waɗannan alkhairan ka zo ne a ɗiba a baka ato ai kana da matashin kai da kake kwanciya kana da tsohon fridge kana da tsohuwar katifa to tafi ka zo da su aka zo manzo Allah ya ce waye zai sai salkan nan da buzu da matashin kai sai wani ya ce dirhami biyu sai manzo Allah ya ce ba wanda zai kara sai wani ya ce uku sai wannan ya haifa mana da wani fiqhu da kasuwanci kenan yanzu a wurin auction ko gwanjo kana iya daga littafin nan wa me sai sai wani ya ce naira goma to tunda ba a karkata ga wancan ba kai kuma wani zai iya cewa naira goma sha biyar ya halatta amma aka ce naira goma e ka ɗan ƙara dai to an karkata kenan to kan wani ya sawo kai saboda haka nawa dirhami biyu ba wanda zai ƙara dirhami uku sai manzo Allah ya ce kawo dukkan mai gidan aka ce karfe biyar ta yi bai ce fa ne ba fa jama'a ko sallar la'asar yake to ba shakka alayyahu yake surantawa a ran shi da tattasai da atarugu baki ɗayan sallar yana da wahala ya yi ta a cikin huduri saboda haka yanzu tun da an siyar an danki kuɗi a hannu kafin komai a yi mai maganin matsalar yanzu sai annabi ya ba shi dirhami biyu ya ce kaga dirhami biyun ne ya ce eh to tafi ka je ka yi cefane ya je cefane ya haɗa gida ya ce to shikenan ka kai eh yanzu hankali ya kwanta kaga duk nasihar da za a yi mai zai fahimta to kaga dirhami ɗayan nan eh tafi yan gatari ka je ka siyo gatari ka kawo ya je ya siyo gatari ya kawo sai manzo Allah ya kafa gatarin yace kaga gatarin ne eh eh to dauki ka saba ya saba sai yace to awalil madina kai dajin oda can bayan garin madina inda bishiyoyi suke ka je bayan kwana goma sha bakwai in ganka ka dawo ka kawo rahoton ya aka yi ma'ana ka je ka saro ice ka je ka siyar a nan matsaloli biyu ne suka haɗu kowa sun za a iya kwana a ƙasa a kwana lafiya ko da ba lau ba amma haka kwana a kan katifa da yunwa fa don haka yanzu su kwana a ƙasa ya fi sauƙi su kwana a kan katifa da yunwa kaga hikimar ba a waiwayi ina zai kwana ba ya je su kwana a ƙasa shi da matar ko kuma su kwana suna ƙiyamun laili ba dare ya yi kyau ba saboda haka bayan kwana goma sha bakwai sai ga malamin ya da yana saba babbar riga sabuwa sai manzo Allah ya ce to wannan bai fi alkhairi ba a ɗauka a baka kawo laƙanta balle a hana ka? To, a nan, kun ga ashe ba an ɗaura gindin matsala ta same ka taho masallaci roƙo ba ne, kai kuma malam ba cewa kai ɗibi ka bashi ba, domin abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama aka ce duba a wani hadisi, da wasu mutane karti guda biyu suka zo da la'asar, ya manzon Allah ba mu yi cefa ne ba fa, manzon Allah ya ɗaga kai ya dube su ya ga waɗannan gurza-gurza. na kaya na basu gobe ma dawowa suka yi to ni ba zan huta ba kenan manzo Allah ya ce to zan iya ɗiba in ba ku sadaka ce amma bata halatta ku ci ba domin ita sadaka bata halatta ga wanda yake da ƙarfin nema ba ko ga wanda yake da wadata ko kuna da ƙarfi in kai ƙato ne kana da ƙarfi in kaga ana layin waina ana ce haram ne ka ci sai ka ba almajirai ko dan kanzo ko dan daba daga wanda in ba su kwana ba baya da nan amma kai yanzu kana shiga nan sai ka ka ɗibo kifi a ruwa kana shiga nan sai ka kayan ko ciyawa amma matsalan ka ce kai ne wane ai kai ka fi ƙarfin kaza to yunwa kuma ta fi ƙarfin ka ina fatan mun gane shine al'amarin kawai saboda haka jama'a ku ji wannan hadisin abin da ake cewa shine in mutum yana da wata matsala yakan tinkaro masallaci ne dan a nemi mafita yanzu kun ga wannan ai mafita ce aka samu mishi ko kuma mafita ta dindindin sai kuma ya ce almasjidu makarrun lishura wal iltiqa masallaci kuma wurin zama ne ai shawara za iya cewa jama'a ku zo za mu yi shawara yaya za mu yi mu karasa ginin makarantar nan yaya za mu yi mu samar wa da 'yan matan nan maza ya za mu yi ustazan nan mu samar musu da mata makarrun lishura wurin yi shawara ne sannan wal iltiqa wurin haɗuwa ne ka zo sallah azhar na zo sallah azhar yana nuna lafiya talau yana nuna lafiyar kalau to in ba a ganni ba kwana biyu sai a ce me ina wane yake sai a ce ai bai da lafiya ai yayi tafiya ai kaza kaga masallaci wurin haduwa ne sannan al matlabur rabi' fil a'mal al mashru'a fil masjid akwai wasu ayyuka waɗanda sun halatta a masallaci asali ba cewa ake zo kai ba amma in kai fa to ba komai daga ciki akwai al akl wa shurbu min al'ashiya ilmubaha al'akil wa shirbu fil masjidi ya halatta a masallaci yanzu nan sai a kawo mana abincin walima mu ci a masallaci nan mu talaka sai mu zauna ranar sallah duk wanda ya dafo tuwo ya ce to a kai masallaci akwai wasu ustazai suna nan suna jira ya halatta sai a zauna a ci a masallaci sai ka siyo gyada ka zo ka zauna a masallaci ka ci ka tsintsince ka gyara wurin ka tashi ya halatta a masallaci ka siyo mirinda ko kunun zaki ko zobo ka zauna ka sha abinka ya halatta ina fata an gane sannan annawmu wal iltiqa wal istilqa wal mabit ya halatta bacci a masallaci na rana ya halatta kuma kai baccin dare ka kwana abdullahi dan umar saurayi ne in ya je dawo yawon shi kawai sai samu ya kwance shi a masallaci ma'ana irin dan takare a yi gobara din nan saurayi ne baka aje ba baka ba wani ajiya ba baka da mata baka da komi a gida in ka je yawo a to yanzu ina ce anguwarku anguwarku gyalle su kafin ka tsallaka gyalle su matsala ne kawai sai ka gyara nan ka miƙe walillahi al-mashriq wal maghribu fa ina ma tuwallu fa samma wajhullahi dan can ma an ka je baka da wani amfani a can din sai kai kwanciya ka anan kawai kaga ka huta da asuba ba sai ka sha wahala ka dawo ba ina fata an gane sannan kuma ya halatta mutum ya kwanta a masallaci ya sa fuskar shi ta kalli sama ya ɗauki ƙafa shi ɗaya ya ɗora a kan ɗaya ya halatta ya zo a cikin sunna ina fata an gane sannan kuma sai ce alwudu'u fil masjidi ayi wurin alwala a cikin masallaci a rinka yin alwala yanzu nan ka shigo nan daidai baranda nan sai ayi wurin alwala sai ku yi alwala ku a ciki ya halatta sannan sai kuma yake cewa dukhulul mushriki wa rabtul asiri fil masjidi ya halatta a shigo da arne masallaci abokinka okonko sai ce zai zo ya ji wa'azinku sai ka shigo da shi babu laifi a wani ne aka kamo shi in aka zo an rasa ina za a daure shi a daure shi a masallaci wani dagaci ne ya shiryo zai tafi aikin umara ashe mushriki ne sai to yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka sai kafirai suka ce wannan ai ba hago ne ma'ana a kama shi kawai sai suka kamo shi suka dauro shi jikin raƙumin su suka tawo aka zo suka ma'ana ba su ma damu ashe dagaci ne ba sai suka zo kai suka daure shi a cikin masallaci to ka san irin wannan zai kufula ma'ana shi mai martaba shi mai alfarma shi da ake faduwa gaban shi yanzu shi aka dauro kamar akwai kirsimeti aka yi juyin duniya ya magana ma ya faɗi shi waye yaki sai can da manzon Allah ya zo sai ya ce ku sake shi to da aka sake shi sai ya huce ma'ana tunda abin ba tsiya bane to ni ne wani kaza kaza kaza kuma tunda abin haka ne ma na shiga addinin ku to ina za ka yi ce dama zai je umara ne sai ka ce to yanzu sai ka wasala sai ka ci gaba dama yana cikin harama amma da mushriki ne to shine ainihin sumama to ya halatta in kuka kamo wani kuka rasa ina za ku daure sai ku daure shi a cikin masallaci kenan wannan ya buƙatar da me ya buƙatar da a tattali igiya in ta kai a dan samu wani karamin prison ma'ana da za a gallake wanda aka kama din ya halatta haka ai muna wa'azi a muciya wasu fitsararrin yara aka turo su mana rashin kunya wajen shekara ashirin da ta wuce da kawai aka danki marasa kunya kawai sai aka jefa su a sto sai aka kulle kawai aka tafi headquarter aka je aka kira 'yan sanda ya halatta haka ina fata an gane to wannan kenan sa'an nan sai yake cewa idkhalu silahi fil masjidi wal la'ab fihi ya halatta a shigo da makami masallaci a yi kuma wasa da makamin ma'ana training za a yi a za a yi wasa ne na darraba mutane sun iya sun iya sai kuma a ce to su zo su yi wasa da makaman a gani wato kamar su yi dramatizing yaƙi ko jihadi a cikin masallaci ya halatta har annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi training ɗin sahabbai wata ran sai aka yi training to sai zama abdullahi dan umar da shi da wani sahabi shi wancan sahabi ashe suna yan ƙanana yana kayar da abdullahi dan umar to amma da suka girma sai zama shi sai zama kwage ne shi kuma abdullahi dan umar sai zama dogo ne saboda ya biyo uban shi umar dogo ne to yayi tsawon kafa da aka zo sai annabi ya ce abdullahi dan umar za a je da shi yaki wannan sai aka ce kai dan yaro ne koma a a a sai koma yana kuka ya je samu mijin mahaifiyar shi ya ce ka je ka gaya wa annabi cewa muna yara fa ina kayar da abdullahi dan umar fa kuma yanzu ma na shi ya yi tsawon kafa ni kuma na zama kwagi haka shi ne aka ce to in ba ga tsoro ba su zo su yi a masallaci aka share musu fage aka ce to su yi to sai wancan kwage ya dauki abdullahi dan umar sai ma shi ne sai manzo Allah ya ce to shikenan dukkan ku kun zama approved wannan tsawon kafa shi ya kai shi wannan kuma ashe kwage ne na fata an gane to duk annabi yana irin waɗannan abubuwa amma kar kuma da masallaci ya zama kamar mala'iku ne zalla a ciki ku ce ba za a dan yi motsi ba ba za a dan rayyaha ba gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗannan abubuwa a cikin masallaci sannan alkalamul mubah hira wadda ta halatta ya halatta a yi ta a masallaci suna hirar jahiliya karanta fiqh sunna haka ga ana cewa a jahiliya wani shine kaza ana kyalkyala dariya wani lokacin har annabi yana jin su sai sun kui da kai shi ma yana dariya abin ya bashi dariya sallallahu alaihi wasallam sannan wa inshadu shi'r da rera waka ya halatta a rera waka a cikin masallaci ba kida ba aka ce waka me yasa saboda Hassanu yana yin waka annabi na cikin masallacin har annabi yana ziga shi yana cewa ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka ka yi wa mushirkai zambo mala'ika na tare da kai to a zamanin sayyidina umar sai hassan ya zauna yana waka sayyidina umar sai zo wucewa sai daka mishi harara sai hassan ya ce oho dai na yi wakar a zamanin wanda ya fi ka daraja ma to sai umar ya wuce ma'ana wannan hadisin ya fi karfin shi na fata an gane to sannan al-matlabul khamis al-khamis fil a'lam al-a'mal al-mamnu'a fil masjid abubuwan da aka hana a cikin masallaci akwai albai'u wa shira wa ma fi hukumihima fil masjidi saye da sayarwa an hana a masallaci to haka kuma tallan haja ka zo da wata haja ka ce jama'a mun zo da wani yadi gashi daga Dubai wanda yake so to mu haɗu a waje kaga anan ba saye bane ba sayarwa ba ce tallan hajar ce ko to an hana a cikin masallaci amma a wajen masallaci fa ya halatta saboda yanzu wani rikici ya taso a abuja jama'a in ka tafi ranar juma'a abuja karfe takwas na safe sai ka ga kofar masallacin abuja duk inda ka bullo titi ko ta ina ka bullo titi gefe da gefe ya cika da 'yan kasuwa sun shanya takalma sun shanya kaza sun shanya kaza sai 'yan boko suna ta cewa ya za a ce kuma masallaci ya zama wurin kasuwa sai na ce a'a wannan ya halatta kai dai barnar da na gani wadda za a yi gyara a kai ita ce inyamurai kuma da neman kuɗi in ba inyamuri ba sai kuma waya zai kawo mini skirt da mini jeans ya zo shi ma ya shanya a masallacin juma'a na ce waɗannan ne za ku hana su ku ce musu a kai e a matsayinku na waɗanda ba musulmi ba ba a hana ku ku kawo kaya nan ba amma irin wannan kayar akwai level of indecency akwai rashin mutunci waɗannan kayan ka ku kawo irinsu amma sai ka je gefen masallacin abuja ko ta ina kaga an cika da yadiddika da menene ya halatta dalili shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin bar su suna shimfiɗa kaya har sayyidina umar ya ga wasu kaya masu kyau yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama talla cewa manzon Allah waɗannan kayan da ka sai sun dace da kai kaza kaza kaza saboda haka jama'a masallaci ba a ciniki a cikin shi ba a yin advert tallan abubuwa amma wajen masallaci ana iya yi babu laifi sai dai in akwai wata barna sai ku gyara to kun ga abin da nake faɗi ɗazu kenan a cikin da'awar mu ta salafiya idan abu yana da asali ku bar mutane in sun wuce iya